إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala muna 27 ko 27 ga watan shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da biyar ga watan biyar ga watan biyar ko muna biyar ga watan biyar miladiya shekara 2024 ya inganta kai tsaye ana sauraron mu daga masallacin da aka yi sani da suna masallacin SAM a wannan gari namu na Maradi inda muke karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna tufatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha littafin da ke mana bayanin sifar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malamin musulunci Abu Abdurrahman Muhammad Nasir Din Albani rahmatullahi alaihi taken karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka dai zama lafiya ga musulmi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai satun wancan idan uwa musulman ta ba mun tsaya inda mala yake cewa at-ta'min wa jahal imam bihi cewa amin da kuma bayyanar da amin in ga liman wanda mun yi bayani liman zai ce amin ma mu za ku cewa amin wanda annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk wanda amin in shi sai daidai da amin in mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala zai yahe mai zunubai shi annabi yake ki ce amin Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa abinda kuka rike Allah subhanahu wa ta'ala wanda mun karanta annabi yake cewa babu inda yahudawa suke ma musulmi hasada irin wurare guda biyu cewa amin a cikin sallah da kuma sallama da muke yi wa junanmu shi yasa cewa amin in na uwa kamar da muka yi bayani wancan satin ba ƙauyenci bane ba ba gidadanci bane ba ba wayewa bane ba ɗaukaka murya wurin cewa amin sunna ne na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kuma musulmi daga an ce mana manzon Allah ya ce to ba mu sauraron kowa kuma ba mu ɗaga ma kowa kafa kan wannan magana ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan shine kadai Allah ya aiko mana shine kadai Allah yake mu bi shi yasa ba za mu yarda mu yi ma kowa biyayya ba kan abin da ya saba ma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ni shi yasa mun yarda mu kata da kowa mun yarda mu saba da kowa in dan kan mu bi shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da ka mallaka a rayuwar nan ko ne ne in za ka sauraukar mana da shi don mu saba mu abin da annabi yake muke kan shi mu ba za mu yarda da wannan ba shi yasa kullum in nazo irin wannan gaba ina cewa annabi Muhammad sallallahu ya karantar da mu addinin Yahudawa ya kaskashi 72 Kiristanci 73 Musulunci yace zai kaskashi 74 yace dukkan 74 nan suna huta ha ɗaya ne zai shiga aljanna aka ce ma manzo Allah wanne yake su ne wanda suke bisa kan abin da ni da sahabbai na yake kai shi a yau muna fahimta uwa shi yasa min biyayya ma nassin qur'ani da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan ne za mu iya maganin kowace ɓanna a duniya duk wata ɓanna da ta da ta tunkara al'ummar musulmi suna maganin ta ne ta hanyar karatu ba ta hanyar ƙarfi ba ko ta hanyar kashe kuɗi wanda satin da yake na muku misalce misalce da yawa kai irin wannan ɓannatoci da kuke gani da an zamna a rinka karantar da mutane insha Allah ta'ala al'umma za ta zamna lafiya kuma duk wata ɓanna da al'umma suke fama da ita za a samu sauƙi nami na wannan ɓanne shi yasa babban malamin musulunci abubakar yin yake cewa karatun hadisa annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka dai zama lafiya ga musulmi in dai musulmi sun yi karatu kuma su yi aiki da karatu wallahi za su zama wa lafiya to Allah ya dace da mu kan sunna na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mun yi bayani hatta dangance da sallama wanda annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam yahudawa suna mana hasada kan wannan sallama mun nuna cewa ba wayewa bane ba mu rike ina kwana ina yi mu rike wani gwanin ruwan suwa duka ba daidai bane ba abin da ke daidai shine mu hara mai junan mu da sallama wanda yana daga cikin haƙƙin musulmi kan musulmi bayan mun sallama ne in ya so duk da muke so mu sai mu biyo baya da ita muna fahimta wanda mun ce mai san ƙarin bayani zai kuna ɗauki tarihin Allah musul usaimin na riyadu salihin da ya zo babin da yake magana kan sallama ku ga irin alkhairan da ke da kwai da rahama Allah subhanahu wa ta'ala da arzikin Allah da yake kan bayan Allah wanda suke karanta sallama ga lada ga kuma maganin matsaloli mutum zai samu inda za mu tashi shine inda inda mala yake cewa qira'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da al-fatiha shine karatun da manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya karanta suratul fatiha wannan kuma shine darasin mu na 27 daidai insha Allah ta'ala kenan bayan mun karanta tun farko ko ina ne ma mutum ya kamata ya kalla ya yi sallah sannan in ya zo in ya kalla ina ya kamata ya sa idanuwan shi yaya ake ɗaga hannu yaya ake kama hannu a an mun isti'aza karatun da ya kamata mutum ya yi kafin ya fara karanta alhamdu to yanzu har mun karanta alhamdu to yanzu za mu zawa mu zo san Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya karanta alhamdu ne yake karantawa malam yake ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بعد الفاتحة من زن الله تلا دا أمشن الله سبحانه تبتع أجريسي يا كتن ينا كراتو باين bayan ya karanta suratul fatiha yace ya tsara ba'da suratul fatiha suratul ghayriha ai bayan ya karanta alhamdu shine yana karanta wata sura wadda ba itanka ba wa kana yasilaha ahyanan wani lokaci manzo Allah yana sallah yana tsawaita wannan sallar tashi ne yace wa yaqtiruha ahyanan wani lokaci kuma manzon Allah yana takaita wannan sallah li'aridu safar in ana kamar misali hali na baraguro au su'al ko kuma ya ji wani tari au bag ko kuma rishin lafiya au buka usabi ko kuma mi sallah ko ya ji kukan yara usalli ummuhu ma'ahu in ya ji kukan yara mamman yaron nan kenan tana tare da shi yace kama qala Anas bin Malik radiyallahu anhu kamar yadda Anas bin Malik Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi yarda yake cewa jawwaza sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zata yawmin fil fajr manzon Allah ya takaita ani shine ga nan ai jawwaza malam sai ta kilan ba yace ai khaffafa shine ya sassauta sallar kwarai yace wata rana a lokacin sallah asuba yace wa fi hadisin akhar a wani hadisi na daban sallar subhi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah asuba fa qara'a bi aktsari suratayn fil qur'an sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta aktsar suratayn surorin da suka fi kowanne surori gajarta alqur'ani Allahu akbar fa qila sai aka ce ya rasulullah ya manzon Allah lima jawwazta lahiya manzon Allah ka takaita sallah asuba a karanta kananan surori qala sai manzon Allah yake same ku buka usabi ai na ji kukan yaro ne yace fa zanantu anna ummuhu ma'ana tusalli manzon Allah yace kai na lura cewa lallai mamman yaron nan tana tare da mu fa aradtu an fa aradtu an ufadida lahu ummuhu manzo Allah yace sai na yunkuri in sake mai mamman nan taki ta kai ta kama wannan yaron manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga malam yake manzon Allah ya kasance yana karanta wata sura bayan suratul Fatiha wanda zamu zawa mu ji a nan gaba a sallah dukkan salloli baki ko kowace sallah da ka sani in dai wannan salloli ne da muke musamman wannan sallolin guda biyar za ka iya karanta suratul fatiha kadai yanzu ba azhar muke ba za ka iya yin sallah azhar dukkan ta da alhamdu raka'a farko ka karanta raka'a biyu ka karanta raka'a ta uku raka'a har ta hudu duka ya tabbata insha Allah ta'ala zan mu zawwa mu malam yace manzon Allah wa kana yulha ahyana wani lokaci yana tsawaita yana tsawaita sallah in yana yi manzon Allah yana jan sallah wani lokaci wa yaqtuha ahyanan wani lokaci yana taƙaita sallah shi yasa ba daidai bane ba a samu limammai musamman cikin ahli sunna wanda su kawai an san su kullum in ka ji su sallah sai sun tsawaita sallah wannan ba daidai bane ba ba daidai bane ba kuma a samu limammai wanda su kuma kullum sallar su ba su da aiki sai dai a yi a gama ya inda mutane yanzu ne wani ma zo ka akanta sautin fatiha kawai ya Allahu akbar ayi ruku ayi sallama ya kama gaba shi duk ba matsala bane ba gari ko ba ta nan ba musamman yanzu ka kalla wurin sallah a shamsu ya sai ba ba kare daga an kanta sautin fatiha sai ka ji Allahu akbar ana inna a'ina sal kautar Allahu akbar an sai Allah ataka kanta alhamdulillah salli rabbika wa nahara aduga ha subhanallah kenan ba a tsawaita sallah kowane lokaci manzo Allah ya hana a tsawaita sallah kowane lokaci ana so a rinka sassautawa annabi yake in za ku mutane limanci ku rinka takaita sallah sabi daga cikin ku akwai marasa lahiya akwai tsoji akwai mabukata akwai yara ƙanana manzo Allah yake ka ku tsawaita sallah yadda za ku takura mu wannan amma in kana so in kana sallah kai kadai a raka a guda ta Qur'ani babu wanda ya hana ka amma in dai kana wa mutane limanci to dole mutanen nan sun bambanta kenan yadda mutanen suka bambanta to haka dole kuma za a duba dukkan kowanne mutane kowa da kalan matsalar shi ko ba haka nan ba wani za ka ga bai iya doguwar tsayi wannan irin yadda kai liman kake iya yi a wani za ka ga yanzu wata kila shago ne riƙe ya zo ya yi sallah yana tunanin shagon shi ta wani ya zo ya mai tsanna a kan ma bai san zai faruwa ba ya zo ya yi sallah ya koma kenan sai ka yi aiki da irin wannan halayyar wasu kuma suna kan balaguro ne wasu kuma yara ƙanana ne wani kuma ana sallan nan watakila an fara sallar hitsari ya hitsari ya zo miki ko kuma bayan gari ya zo miki in ka tsawai kaya za yi da Allah muna fahimta ya uwa to kuma kamar da muka ce kai ya zamana kullum kuma za a rinka cewa nan da nan a zo a zo a yi sallah a gama a a yadda manzon Allah wani lokaci yake tsawaitawa wani lokaci yana takaitawa haka ake so wata rana a tsaija wata rana kuma a takaita wata rana ma za a iya tsawa daga sotul fatiha in ai a'i da sallah shi ke dawa mu za mu ji insha Allah ta'ala malam yace wa yasraha ayhana li'adu safar wani lokaci saman ka halin balaguro ko kuma tari in ya ji tari manzon Allah yana gane cewa lalle akwai wani bawan Allah wanda ya mutu a takaita sallan nan ko kuma mi aulun babu ko kuma halin rashin lafiya ko kukan yara yace saboda in uwayen yara suna ni suna sallah tare da mu wannan yana nuna mana cewa ni lalle mata suna zawwa masallaci su sallah sallah na farilla wanda ai yi muku bayani ya har zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ka ga sallah yanzu ba sallah azhar bace ba za ka ga masallaci mata su zo maza su zo amma dai ba irin wannan masallatayen namu ba ba irin wannan masallatayen namu ba dan asali da mun je mu ji ba yani ake tsarin masallaci a musulunci za ka yi mamaki da inda aka ce masallaci ne ba a masallaci a nemi dan wuri kuntacce yanzu ka je ka ga wani masallacin da wuce sahu biyu sahu uku ba a alhali duk inda aka yi masallaci kamata ya a ce wurin akwai banɗaki aƙalla sannan ya zamana wurin a ce akwai inda baki za su iya zamnawa sabida mu musulmai ko babu komi masallaci wurin mu ne ko ba haka nan ba ko tafiya sai ka rasa masallaci za ka iya zuwa masallaci sannan kuma ya zama da wuri ne wadatacce inda har sai da sai ne za a iya yi kamar yanzu misali sai zama na ake nan masallaci ne za ka iya kahowa kayan ka su samu matsala wani abu wanda zai iya gitta ma kan kayan nan naka ya zama na kayan nan ba ka iya kai sallah haka nan ne to amma ba kun masallaci ga wani can wurin yana kai da irin kaya sai ka kai ka sai ka cire ka sa kai wata kai sallaka ba sai ka koma gida ba muna fahimta da dai abubuwa wanda suke bukatu ne wanda mutum zai iya bukatar su a kowane lokaci to ana bukatar duk masallata ya zamana akwai wa'annan sannan ya zamana masallaci wuri ne wanda ake karantar da mutane karatu sannan ya zamana a masallacin hallo akwai wurin mata mun kuma yanzu mai yawanci masallatai ya mu masallatai ya ne na maza kawai ba a samu wuraren wuraren mata wanda duka kaga masallacin annabi ya halhaɗa wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai yake kamar yadda Anas yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya takaita sallah asuba ami yake wata rana bi afdal suratayn wata surori ne suke suka yi kowace surori gajarta alqur'ani ha suratul takasur suratul ikhlas da suratul asr so ku dai lalubo suratul kautar tana ɗaya daga cikin inna a ina kal kautar da kuma akwai wala to kalli sallah asuba kenan mu yanzu nan wurin irin masallatai nan namu ne zala malam sallah asuba ta karanta na ɗaya na ai wani fiyaci ne ma albarka a to gashi manzon Allah yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa shi addinin manzon Allah ya uwa sauki ke da kai babu wahala sai aka yi mamaki manzon Allah ya takaita kwarai ya rasulullah lahiya yace ai ya ji kukan yaro yace ni ya ji ni ya ji kukan yaro ne manzan Allah da ya ji kukan yaro ya ce kukan nan da na ji sai na gane tabbas mamma yaron nan tana to dan Allah kullum ina ga ina ne ke da kai durwa da lam ta hakika in ba musulunci ba ha kaji sallah ake sallah farilla ce amma kukan yaro da manzan Allah ya ji ya ga duk da sallah asuba sallah ce wanda ake wanda ake tsawaitawa ko amma bari a takaita saboda ni ita uwar yaron nan ba za ta taɓa samun sukuni ba ɗanta na kuka haka nan ne ko sannan kuma kukan yaron nan zai iya zama ya addabi duk wani wanda ke cikin wannan masallaci yana sallah manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma aiko ka ba sai dan ni sai dan ka zama rahama ga da halittun duniya baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani da ka sani a duniya in dai halitta ce ko mutum ne ko ba mutum ba manzon Allah ya zama rahama ga wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa zaka ga akwai wani sahabi wanda ya ga aikin san cin ƙananan tsuntsana ya halitta ko kamar misali ke je da habjiya ta yi tsiya sai ya ɗauke tsiyan ai Allah ya halatta mana ba haramun ba ne ba ko da ya ɗauke tsiyan sai manzan Allah ya ga tsuntsuwan nan tana ta kai kogo tana ta kai kogo hankalin ta tashi manzan Allah ya ce halan cikin wani ya ɗauki wani ya taɓa ta wani ya taɓa musa iya ta wani sahaje ya sullani ya ɗauki annabi ya ce mai da musa tsiyan saboda ni hankalin ta ya kwanta amma ai kaga cin su ya halitta ko sabida ni manzon Allah a lokacin bai kalli halaccin cin ba sai kalla a matsayin ta na uwa yadda hankalin ta ya tashi yace ni a maida mata wannan biyan nata shi yasa ko a rayuwa in dai mun ba abinda annabi ya karantar zaka ga akwai sauki matuƙa duk karatun da aka ce na manzon Allah ne wallahi babu wahala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka ga manzon Allah wucewa ma yake yi zai tsaya ya roƙa ma al'umma gahara kai abubuwa manzon Allah ke ya rasulullah lahiya sai ce a'a zan yi ne saboda kan wani cikin al'umma ta yi abin ya zama mai bala'i kun tana hadisin da manzon Allah ya zanna a gida ya hada sallah a zawar da sallar la'asar bai ta zama sallaci ba aka ya rasulullah ba hadari ba kaza lahiya yace a'a akwai da yace yana tsoron cikin al'umma ce kan wani yanayi ya sa wani ya fada cikin wannan aikin sai ya fada cikin bala'i da masifa wanda ka karanta malaman fiko in suka zo a wannan bangare sai su ce kaga yanzu irin mata wanda suke misali saide saidan nan yanzu kamar wata za ka ga ta hito ta hito sai da awara tun tun karhe 12 na rana a har sai ta kai kusan magariba tana nan wuri yanzu ba wai muna magana ka halittun sai da awara ya halitta ko ya halitta bane ba shi bane ba sai yanzu a wannan lokacin tana da dama sai ta jinkirta wannan a azawar in ta ta hada ta da la'asar in har lokacin da ta san gida sai ta hada wannan sallolin ta muna fahimta ko kuma in lokacin azawar yayi sai ta tafi sallar azawar sai ta jawo la'asar in ta hada su sai dan lakon ne an sa muku doguwa lokaci kaza misali an ce za ku hada doguwa din daga tarazzar zuwa sazzar to kage yanzu sai ka fara to ni yanzu gashi ni musulmi ne wanga mun shannan ba su da imani sun sa muku exam lokacin sallah a baka gane bane ai musulunci sauki ke gare shi sai ka zo ka yi azawar in ka jawo la'asar ka haɗa ko kuma ka kin azawar in ka shiga sai ka yi ko sai ka haɗa hagami wannan manzan Allah ne yayi dan abin ya zama na sauki gare mu sai sa duk wanda za a ce manzan Allah yake ka za ka ga ya kauda kai wannan makiyaci ne cikin al'umma sai sa Allah yake inna sa'i aka huwal abtar kadiba hatta halin alkiyama bala'in da za a shiga a amma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yau haɗi yayi ma Allah sujada wanda Allah ya bada labari kiyama yini ne wanda Allah ya yi fushi a yiwan tambayin Allah suka ce inna na kafu min rabbina yawman abusan amtarira Allah ya yi fushi ne bai ma kowa magana a zaurin annabi adam a ce ana buƙatar ceto ya ce a'a bala'in ne yau alkiyama ya yi ƙarinci a zaurin annabi nuh a zaurin annabi isa annabi musa kowa abin ya gagare shi a amma ana zuwa wurin uga kwata-kwata manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce ana laha ana laha ni na tantanci wannan matsayin ni na tantanta wanda a nan wurin akwai wata addu'a da ake yi wanda kowane musulmi kai ya yi sakaci da wannan addu'a manzon Allah yake in ana kiran sallah ku ga irin abin da mai kiran sallah yake gani bayan ya ida yace sai ku yi mini salati cikakke manzan Allah ce bayan ku yi mun salati sai ku yi mun bote muna fahimta wannan matsayin na alkiyama manzan Allah ce Allah zai ba wani bawa ne matsayi ranar tashin alkiyama matsayin da Allah bai taɓa ba kowa ce a duniya ba sai manzan Allah ce ina fata a ce ni sai yace amma ina so cikin al'ummata duk wanda ya ji an kiran sallah ya roƙa mini Allah Allah ya bani wannan matsayin manzon Allah ya bada garanti yace har in kai roƙa mini wannan ni kuma in muka haɗa da tsiyama zan cece ka in mai kiran sallah yana kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai kai ba ka ce Allahu akbar Allahu akbar ya ce ashhadu an la ilaha illallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ce ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ce hayya ala salah ka ce لا حول ولا قوة إلا بالله يتي حي على الفلاح كتي لا حول ولا قوة إلا بالله يتي الله أكبر الله أكبر كتي الله أكبر الله أكبر يتي لا إله إلا الله sai ka ce la ilaha illallah ana tsayawa ne ba a tsara ba a cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan an ida na wurin sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim har zuwa karshe bayan kai manzon Allah yake ga addu'a da nake so kai mini sai ka Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tama wa salatu al-qa'ima ati Muhammad al-wasilatu wal fadilatu wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'ata manzon Allah yake in dai ka mun wannan ni kuma sai na ce ka ha yanzu ba ga tukani ba ba ku ga yadda kowa ƴan ƙungiya kaza ƴan association kaza ƴan kaza ƴan unguwa kaza ƴan gari kaza kowa ya tashi sai ya yi motsi suka yi su ga yana yi da su a ko ba haka nan bane ba to ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne ya kamata mu yi da shi kafin kowa duk wanda ya kamata ma mu za mu so shi ne dan Allah wanda ya kamata mu za mu bi shi ne dan Allah yanzu ka kalla yadda kowane kowane tarkace zaka ga yana moci shi ma a hanko shi ga tele ga yana suciyan ga TNS ko to ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ga abin da yake bukata kai mishi ka roƙa mai wannan kuma in aka samu matsayin kai ma alheri ne gare ka yace zai zai cece ka yace kuma bayan wannan addu'a in kai addu'a wannan lokacin Allah yana amsa addu'a Allah bai mai da addu'a wannan lokaci kuna fahimta yan uwa to kun ga a wannan yanayin ko in aka zo wurin annan Muhammad sallam ana ce to sai yace ana laha ana laha manzo Allah yace ni na tantanta ni na tantanta yace a wannan lokacin zan haɗe in yi sujada yace zan in ikrar Allah in jinjina ma Allah in yaba Allah sai Allah ya ce ya Muhammad sai Allah ya kira shi da sunan shi karara sai ya ce kal tu'ta roƙi abin da kake so Allah ya baka wacce manzo shafa kace su wanda zaka ce so manzon Allah ya ce ina dago kai abin da zan ce sai in ce Allahumma ummati ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata Allahu akbar to kage rahama kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kuma na akwai guguwa da in ka shiga ma komai man cewa kake haka da ne ko to kun ga wannan alkhairi ne wanda yake ba karami ba musulmi mi kauya kan da abinda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi mala albani yace wa fi hada alhadith kun ga a wannan hadisi wa amsaluhu da wa an makamantan wannan yace jawazu idkhalus idkhalus tibyan idkhalus tibyan masalih mala yace suna nuna halaccin cewa ne yara ƙanana shi ne a su zo masallaci wanda za ka ga wasu suna kura yara ƙanana daga masallatayya ha ake ƙirƙira hadisan ƙaryama wai annabi ya ce ai ku nisantar da yara ƙanana daga masallatayya wai kai subhanallah wanda wannan ba daidai bane ba gashi ana zawa da hayyara wanda suke goye suna kuka muna fahimta yan uwa kenan wannan ya nuna mana shari'a mu shari'a ce wanda take komi ta hada da shi in yara kanana suka zo masallaci a bar muna fahimta kai dai in an ga za su kawo da zabar kamar yanzu misali ai yanzu karatu ne muke nan ko to sai yara kanana su shigo masallaci suna wasa a wannan lokacin sai a tsawata musu a ce su zamna ko kuma su kai waje su yi wasa amma duk lokacin da ba karatu ake cikin masallaci ba ko in yara suka shigo suna ɓoye ne su kuma dami kuma ya muku shigo kuka yi ba ha kun tuna zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba na manta ba ko umar ne ko wane ne yaga yara suna ni suna wasa cikin masallaci ya musu tsawa manzo Allah ya ce kamar su mana ha mu yanzu daga ka shigo kai yaran ga wasa kuke cikin kun da masallaci a'a ku yanzu ba su gane ba a wasa wurin ba kai ne ka gane kuma su ma ka bar su zuwa gaba za su gane wa yaran nan in ba ku jawo su alki ba za ku yanzu ko hana su wasa cikin masallaci sai su kai waje su wani ya sha taba ya yarda daga yan sai wani ya dauki karanta bai fara wasa da shi ko ba haka nan ba amma yanzu cikin masallaci ne kaga yanzu daga lokacin sallah sai kuke so ku tafi a Allah a zuwa a yi sallah in aka zo cikin sallar sai a tsara musu yadda za su zamnawa ba tare da sun takura ba mutane ba in dai kun bar su haɗu da su su sahun nan nasu ne to dole sai a yi turmi amma yanzu wani yaro sai a san wani tsakanin manya nan sai a ɗauki na biyan a ce ko ba can sahun ƙarshe kaga babu communication tsakanin da kayan su a lokacin nan wallahi kullu in dai yaro ya tsaya kusa da kai yana sallah duk abin da ya ga kana yi yake yi in ya ga kana kada hannu cikin sallah sai ya kalla a kada hannu shi ma sai ya kokari ya aza yadda ka aza sai ya rinka kadawa a ka kalla in kai sujira sai ya rinka duka ya rinka kallo wai da kai sujira ya ne kai goshin ka ne kawai ko komi sai ya duka ya kalla sannan shi ma zai kawo goshin shi kalla to in muka kore su ha ha malam bahaushe ya ce kuma karhe shi yana karami eh sai karhe da zahiri ake lankwasa shi bakin da ya huce fa sai an hula wata wata kahiya a lankwasa shi shi yasa addinin musulunci addini ne wanda har yara ya kula da shi kaga manzo Allah sallah yake amma da yanzu kuka yaro ya takaita sallah a sannan kuma gashi da ce ba ku wanga matan duk wanda ta san yaron ta kuka gare shi ta ta ƙara zawa da shi masallaci a a dan ne a subhanallah manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa wani mawaki yake cewa mamman ka ishe mu ka ishe baban kowa manzon Allah ke nan sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ka ishe mu kuma ka ishe baban kowa duk wani wanda bai da uba manzon Allah ne uban sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kai da kake da uba in babanka ya kasa ma maganin matsalar ka kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kai in manzon Allah na rayu ko kun ga kowa ga sun kawo ba ta tsada kudin kayan miya ma in baka da in ka je dauka za a yi ba yace kuma gobe ka dawo yace in ya tuno ka baya barin sai ka zo in dai manzon Allah ya tuno kana da bukata ko wallahi bai barin sai ka zo zai hidda ne yace a kaima yace in ka zo wurin shi kuma ba ya cewa sai hibi ba ta cewa wallahi ha rasulullah kin ka ha ce buhu yayi kasa nake bari in zo bai ce ma sai hawa ta mutum ce a ke zamna ko bashi ne za a neman wa a baka sallallahu alaihi wa shi dai al'ummar shi hankalin al'ummar shi ya kwanta amma mu kuma saboda akwai wanda ba su ya ba daga cikin mu za a ce manzo Allah ya ce ta ku malaman nan ba ku da aiki daga an ce Allah ya ce annabi ya ce annabi ya ce annabi kuma da iskanci da kasar ta rike cewa aka ce Allah aka tsatsa zamna lafiya ha za mu da rabka rabkan mukan mai amma aka ce a gaya ma Allah koko wai rasa rasa ta ce ta maganin hituna ne ku je ku roki Allah kuma hitunar su ta ishe su shi yasa musulmi kan mu dauka irin wannan abubuwan mu dauka wayan rukewa ai shikenan tun da wa'ansu sun kawo mu da taimako za mu zamna lafiya wallahi mu nemi taimako a Allah musu isa ba musu isa ba wallahi mu karanta mu ga kyautan manzon Allah yadda ta yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ha ba malam kai kawai wallahi kana gane manzon Allah ne waye shi ta hanyar kyautar shi kun tuna ba kawai nan da ya zo musulunta ya fa manzo Allah ya ba shi rago ɗari ne ko raƙon ɗari da ya je bakin kawai ihu ya yi ya ce ka ya ce shi ya ce bai taɓa ganin mutumin da ke kyauta wadda bai tsoron talauci irin manzo Allah ba ya ce kai kowa ya zo ya musulunta mu kuma yanzu malumai malaman namu sai dai su wa'azi ku ba da taimako su ba su ba da taimako sai yan kaɗan daga cikin jama'a akwai wani masallaci da ake so a gina kowa ya kawo nashi taimako sai dai a buɗe su su kuyi ta zuba amma nan kai ba ka san lada a ko ba haka nan ba to shi manzo Allah ba haka nan bane ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kyauta wurin manzon Allah wane iska ko gulbi ko iska bai kyautan manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu ci gaba da karatu ko Malam yace wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi bi sanadin sahihun da isnadi ingantacce wal hadith al-akhar shi kuma wannan hadisin mala yake rawahu ibnu abi daud imam abu daud shi ya rawaito shi eh rawahu ibnu abi daud dan gida abu daud shi ya rawaito shi a cikin littafin shi mai suna kitabul masahif a eh me ake cewa juz'i na biyu eh shahi na juz'i littafi wanda malam ya magana da shi da kaga wannan littafi ne wanda yake bugun hannu ne kun gane shayi na juz'i na biyu shahi na hudu eh shahi na nawa ne na yasa na sha hudu mafi yawanci kamar da nake muku lissu kawai ne bugun hannu wanda rubutu ne na hannu wanda ba ɗaya ba suke da irin wannan nan ma ƙasa ina ji akwai wani wuri inda za mu gani gashi nan inda yake rawahu ibnu abi shayba ko sai yace a a juz'i mujalladi na farko shahi na ɗari a shahi na ɗari kuma sai yace a takarda ta farko nan ma sai yace mujalladi na biyu shahi na sha hudu shahi na sha hudu kuma a takarda ta hudu wannan zan ƙara diba wannan wurin ana kuma haka nan yasa ba wasu da shi ko to yana yiwa tsohon bugu ne nan wurin ya shi nan wurin ko رأته بعد مفاتحة في حديث آخر كو قال جاشنا ورا جاشنا ورا لا إله إلا الله كان قال جبال إن شاء الله سيدي وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ذا الله تلا دا أمنت الله تعالى تبتا عجريش لنا سوا إني لأدخل إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول زن شجا صلى sai in yi niyyar sallar nan ina so in tsawaita sallar nan in jata muna fahimta sai ce fa asma'u bika usalli sai in ji kukan yara kukan yara ƙanana sai yace fa'ata jawaz fi salati sai in taƙaita wannan sallah mimma a'lan min shiddati wajad ummihi min bika'ihi manzo Allah yake sabida na san yadda uwa take tsananin jin zahi ko irin tsananin da uwa take ji lokacin da ɗanta na kuka muna fahimta na abin da annabi yake ni shine sai ya kabata sallah kai ni bari ya ja doguwar sura muna fahimta sai ji kukan yara ƙanana sai ya ce bari ya taƙaifa wannan sallai saboda za ka yadda uwa take shiga damuwa in ta ji ɗanta na kuka muna fahimta kaga wannan ma yana mana bayanin ne rahama na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan akwai misalce misalce yawa na irin tausayin da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da kan wannan al'umma tashi malam yake shi kuma wannan hadisi رواه البخاري ومسلم امام البخاري ومسلم في مسكرويته يتي وكان يبتدئ من اول يبتدئ من اول من اول سوره ويكملها في اغلب الاحوال wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fara in yayi sallah ai in yayi kabar afan ai mun ke karatun shi bayan Fatiha ko ko yanzu yace in ya fara farkon sura amma yawanci manzo Allah sai ya kai karshen sura muna fahimta yanzu yayin Allahu akbar bayan yayi suratul Fatiha sai ce inna a'tayna kal kautsar to bai cirewa sai ya kai inna tani aka huwa al abtar muna fahimta misali in yace alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi sai ya ce wa afu anna wa ghfir lana wa rahamna anta maulana fansur ala al kafirin kaji wani yayi dariya suratul baqara yake haba a yace in ya fara majiyoci manzo Allah in ya fara farkon sura muna fahimta bai dacewa mafi yawanci sai ya kai karshen ta kamar yanzu in ya dauko sabbi manzo Allah bai cika raba ta biyu ba sai ya je karshen ta muna fahimta illa za mu za mu ji wani wuri yana raba amma sai yace ni sai yace wa yakmiluha fi ghalib ahwalihi yana yawan cike sura ne a mafi yawanci muna fahimta an gane ko ku ba gane ba mun gane ko sai yace shi kuma wannan hadisi shi ne mai lamba uku ko yawa lamba uku sai mala yace dullu ya dullu li zalika ahadithun katira sai ya ati shi ma ba'd mala yace kun ga wannan sai yace yana akwai hadisai da za su zauwa tarin kami tarin ka nuni akan wannan ba mala yace za su zauwa nan da dan lokaci kada insha Allah sai yace wa yaqul manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa a'tu kulli suratin hajjaha min min ruku'i wa sujudi manzo Allah ya ce ku ba kowace sura haƙƙinta na ruku'i ko sujada shine nan mala yake wa fi lafzin agar li kulli suratin raka'a a kowace sura manzo a kowace raka'a manzo Allah ya ce a karanta sura guda muna fahimta shine abin da wannan hadisin da farko yake yi yake to a'tu kulli suratin atu kulli suratin hazziha ku ba kowace sura rabanta shine ai kowace sura in kun in kun kama ta ku kai ta har zuwa ƙarshe kaga in ka kawo mu suratul baqara sai dai me ta ba ku tsayawa eh malam yake yace rawahu ibnu abi shayba sahabi ibnu abi dan gida abi shayba ya rawaito shi wa ahmad da ahmad wa abdul ghani al-maqdisi fi sunan da kuma abdul qadir al-maqdisi a cikin littafin mai suna as-sunan bi sanadin sahih a isnadi wanda yake ingantacce malam yace ya tafi ta lamba biyar shi kuma lamba biyar shi ne yace ibn nasir wa sahawi bi sanadin sahih wa ma'anin hadisi indi mala yace ma'anar wannan hadisin a wuri na shine ij'alu li kulli raka'atin suratin kamila shine kowace raka'a ku karanta sura guda cikakka hatta yakuna hazzar raka'atin biha kamilan shine kun ba cikakken wannan sura haƙƙinta na wannan raka'a yace wal amru والأمر للندب بالدليل ما يأتي بالدليل ما يأتي عقبه ما لا يتولى ينالون mustahabban ne muna fahimta an so ne mutum ya yi haka nan ba wai ya zama dole ba ne sai mutum ya yi haka nan muna fahimta ta yanzu da an zama dole ya ce haka nan yaya ai ba mai ba mai jiji ya dawo tun sama in ba haka nan ba zai ga shi kaɗai ne zai iya sallah shi ne wannan wani ƙa'ida ne na malaman usul fiqh wanda suke cewa duk umarnin da ya zo bayan hali ba yana nuna fallanci da yana nuna halacci ne muna fahimta kamar yanzu misali su Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah ko bakin da aka yi kiran sallah sai Allah yake ku bar saye da sayarwa ku sai ku amsa kira Allah ko sai Allah ya ce a yi da sallafa ni za yi idan a yi da kiran sallah sai idan a yi da sallah sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatu salatu sai Allah yake fantashu fil ard sai ku tahita a bayan kasa fantashu fil ard wabtagu min fadlillah sai ku nema daga falala Allah shine ma'aikaci ya koma biyu ɗan kasuwa ya koma shagon shi to kaga aikin Allah ya hana ko to yanzu wannan umarnin da kuma Allah yake ayi ai yake kutani bai ce ba in kuna so to wannan umarnin shine yana nuna an halitta muku ne ku tafi muna fahimta kan kuma na farko ba an haramta ne to yanzu da aka ce kan an hana sai da sai dawa yanzu sai aka ce ku kenan bai zama dole ba wannan ka'ida ne na malaman usul fiqh shine suke cewa kulle abinin dukkan wani al'amari da ya zo ba'adun nahi bayan an yi hani shi ne yake nunawa suka ce yana nuna halitti ne ko mustahabbanci yana nuna abin yanzu ya halitta a yi ko kuma an so a yi muna fahimta to nan shi ne malam yake wannan hadisin da yake kowace raka'a ku karanta duk wanda ya ɗauko sura sai ya ida wannan surar yana nuna menene mustahabbanci ne an so mutum ya yi wannan malai yake kamar yadda bayani zai zawa insha Allah ta'ala shine ni yadda zaka ga manzon Allah yana hada wannan da kanshi bayan juma'a an so mutane su kai su kamar yadda kuma za ka ga wasu daga cikin mu wai su sun ɗauka hutun alhamis da juma'a ibada ne wanda bai da alaka da musulunci kaji ana cewa to mu ma valgredi yodi ranar hutu ne a bai da alaka da musulunci ko ka ce bari in ɗauki ranar juma'a kawai ranar hutu ce ba don komi ba saboda rana ce ta addini in kai haka ka yi bid'a dan manzo Allah bai karantar da wannan ba asali ma wannan aya na daga cikin sababin nuzul nata a ranar juma'a ne muna fahimta sahabbai sun kasance suna bukata abinci kawai manzo Allah na hudu ba sai suka ji labarin cewa ai ga abinci can ya shigo gari ga 'yan kasuwa can sun zo kawai duk sai suka wace daga masallacin suka tafi kasuwa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt ya ku masu imani daga ayyukan sallar juma'a ku bar duk abin da kuke ku bar ke da saidawa Allah yake ku amsa kiran Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine alkhairi a gare ku in kun kasance kun sani muna fahimta yanzu ai bayani ya yi yi ko sai malam yake wa kana taratan yaqsimuha fi rak'atayn wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ya dauko sura guda yana raba ta a raka'a biyu muna fahimta yanzu misali kai Allahu akbar ka dauko yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard malikul qudus al aziz al hakim ko domin ko da ka zo wurin kuliya ayyuhal ladina hadu in za an kun misali sai ka ce bari ka tsaya nan ka yi ruku'i muna fahimta sai ka tashi raka'a ta biyu kuma sai ka ci gaba daga nan wurin shine malai ce wani lokaci manzo Allah yana raba sura ne biyu shi kuma lamba na shidda malam yace Ahmad wa Abu Ya'la min tariqaini wanzur qira'atu fi salatul fajr malai ce ahmad da abu ya alasu suka rawaito shi ta hanyoyi guda biyu malai ce kadiba qira'atu fi salati al-fajr za mu zo mu ji karatu annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ni a cikin sallar asuba malam yace wa tadata yu'iduha kullaha fi rak'ati thaniya wani lokaci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yake yi wa tadata yu'iduha kullaha sai raka'a ce saniya wani lokaci kuma yana karanta wannan ayat dai a raka'a na farko muna fahimta raka'a da yayi surar da yayi ta farko ai mun ce wani lokaci yana raba ta ko to wani lokaci kuma yana dauko surar da yayi kamar yanzu misali ya karanta inna a'ina a raka'a na farko a raka'a na biyu ma in ya tashi sai ya fara yin muna ganewa Allah ji kan mala albani ce ta yi wasu malaman fiqh sun ce makaruri ne ce to can makaruri gare su sunan manzo Allah ya ba magana karanci manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda al'umman mu sam sun kaurace mishi dan da wani malami ya yi shi a cikin masallaci sai ko ku ce zai faruwa ko ba haka nan ba ko masallaci almajiran da in mutu wannan karatun ba akwai matsala ina jin karatun mala albani yace a nan masallaci ne na biyu ke wani ya yi sallah su ja haka shi asali in ba na manta ba sura ce ya ɗauko yanzu misali kamar da ya karanta ina a ɗaya na kalkautar da ya tashi sai ya ɗauko misali a ra'aitar da biyu kan zai bukiti ya yi sama duk sai aka wace aka barci ai yayi abin da bai kamata ba shi a'a za mu zawa mu asali ba daidai ba ne ba wannan ba fa ina nihin ai sama ne ba daidai ba a'a cewa in sai an yi ƙasa muna fahimta kamar yadda za mu zawa mu ji nan gaba yana nan kun kusa daga wanga babu ce wannan babu malam yace wa taratan eh mun karanta nan shi kuma wannan shine malam yace na bakwai shi kuma kama fa alaf salatul fajr wa ya'ti qaribuha kamar yadda manzon Allah yayi haka a sallar asuba za mu zawa surar da ya karanta ya kara mai ta yace وكان احيانا يجمع في ركعه واحده بين سورتين او اكثر yace wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a raka'a ɗaya zai iya karanta sura biyu ko kuma sama da sura biyu shi ma na ai wani abu ne ko ba haka nan ba a ji liman ya ja wata sura ya ida ya shiga wata ya ida ya shiga wata ce malam ba hakki hamu laila nake ba mala yace shi ma waya ati tafsilu wa takhrij qariban mala yace shi ma wannan bayani da takhrijin hadisin zai zawa nan gaba kaɗan cikin wannan babi insha Allah ta'ala mala yace wa qad kana rajulun min al-ansar to kaga hadisi shi da malam yace tabbas ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an samu wani mutum daga cikin mutanen Madina menene yace min al-ansar yu'ammihum fil masjid al-quba yana yi musulmanci a masallacin quba wannan wanda suka ji aiki a jikin suka san masallacin quba ko a madina bai da nisa da madina malam yace wa kana kullama kullama ftataha kullama ftataha suratan yaqra biha yaqra biha lahum fi salati ma yaqra bihi iftataha bi qul huwa allah ahad hatta yafrugu minha thumma yaqra suratul ukhra ma'aha shi wannan mutum abin da yake yi malam yake yana bude sura ne da kullum in ya zo sallah zai buɗewa da bayan sautin fatiha zai buɗewa da kulhu wallahu ahad kullum in ya zo sallah bayan yayi alhamdu kullum in ya zo sallah zai yi zai fara kulhu wallahu ahad ne sai ya ida ta malam yake summa ya qara suratul ukhra ma'aha sannan ya karanta wata sura wadda ba kulhu wallahu ahad ba wa kana yasna'u zalika fi kulli raka'atin yana aikata haka ne a dukkan raka'o'in su baki daya muna fahimta yace fa kullama ashabahu fa kullama ashabahu fa kullama ashabahu fa qalu innaka taftataha bi hadhihi sura duk lokacin da mamun shi mutanen da ke bin sallah suke ce mishi kai yana budewa da wannan sura ثم لا ترى أنها تؤجزك حتى تقرأ بأخرى sannan kuma kai kana ganin wannan sura da ka bude ka koyi wallahi ahad wai ba ta ishe ka ba har sai ka ƙara da wata sura muna fahimta sai yace fa in yace fa in ma an taqra'a biha suka ce mishi ko ko dai ka karanta mun qul wallahu ahad ko kadai wa in ma an tada'aha wa taqra'a bi ukhra ko kuma ka ban qul wallahu ka dauko ta sura ka karanta muna faƙala sai yake musu ma ana bi tariki ni ba zan bar ƙulhu wallahu ahad ba ni kullum in nayi alhamu sai na ƙulhu wallahu ahad kuma a kowace raka muna fahimta sai yake cewa in ahbabtum an in in ahbabtum an umau ku karanta mana na wurin an ban ji ba a uce ba a ba ina ɗaya daga cikin abin da ke ba da wahala in ya haɗu lokaci guda ya ce yawwa in kun so in ci gaba da muku limanci da zalika fa'altu in kun so in muku limanci da kullum in na karanta alhamdu sai na karanta qul huwallahu ahad sannan in karanta wata sura in ci gaba muna fahimta wa in karihtum taraktukum in kuma kun kamace haka ni sai in bar limancin wa kanu yarawna annahu min afdalihim kuma suna kallo yana daga cikin manya manyan malumai muna fahimta wa karahu an yu an yu ku sake yana ya sake dawa kuma suna suka kyamaci cewa ne ya yi musu eh suka kyamaci cewa ya bar musu limanci falamma kun gane me nake ni suka ce ko ya bari ya bar karanta qul wallahu ahad ya dauki wata sura ko yake shi ba zai bari ba sai yake sai dai ya bar musu limanci su kuma suna kallon shi babban malami ne muna fahimta sai yace sai suka ga suka kamaci kai ya ba limanci ya ci gaba da limanci haka nan ya za su tunda babu wani wanda ya yi yace falamma atahum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhbaruhu khabaran lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ka musu ziyara a masallacin nasu sai suka ba shi wannan labarin fa qala sai yake ce mishi ya fulani ya kai wani ma yamnuka an taf'al ma yamnuka an taf'al taf'al ma ya'muruka bihi ashabika ni ya hana ka kayi eh ni ya hana ka kayi aiki da umarnin da mamunka suka yi muka wa ma ya hamiluka ala luzuma hazihi sura fi kulli raka'atin kuma me yasa ka luzumtu qul huwallahu ahad a kowace raka'a kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya nuna kwararren malami ne da mu ne kana zuwa take ce kai ka bar wannan abu to manzo Allah shi ake ma wahayi amma sai ce ganni a sai akwai wani karin bayani a yi ko ba haka nan ba amma sai a'a ni tunda babban malami ne kawai bari ni ya a'a tambayar yana yi yana da wani dalili da yake yin wannan kun san wata amsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam fa qala sai yace inni uhibbaha wallahi manzon Allah ina son qul huwallahu ahad sai manzon Allah yace mishi fa qala hubbuka iyyaha adkhal adkhuluka aljanna san wannan qul huwallahu ahad da kake yi Allah ya baka aljanna Allahu akbar san ulhuwan lahun da yake yana yi Allah ya ce an baya aljanna saboda santa da yake wanda wannan hadisi insha Allah za mu zawa sati ne za sai mu ƙara bayani shi fiye da daga shi sai mu shiga sabon babi inda za mu yi bayani yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani jam'u sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bainan nazairi wa ghayriha fi raka'atin yadda manzo Allah yake hada surori masu alaƙa da junansu a cikin raka'a guda ko kuma ya haɗa wata sura da wadda ba ta da alaƙa da ita a cikin raka'a guda muna fahimta kamar ka ce kulliya ayyuhal kafiruna kuma sai ka karanta qul huwallahu ahad ai kaga ai ba su da alaƙa a wannan lokaci misali ko kuma ka karanta qul a'udhu birabbin nas sai ka komo misali ka karanta amana rasul muna fahimta to wannan su wancan wanda na baku labari na biyu ke abinda suka so su yi shine wai illiman ya karanta sura eh in ya karanta sura in ba na manta ba ya dauki sura wadda take da alaka da irin wannan kuma ta kasa da ita sai ya karanta wanda za mu zawa mu insha Allah ta'ala anan cikin mutanen akwai wanda suke kallon bai dace in ka karanta qul huwallahu ahad da in ka tashi karatu ka karanta bace da sai dai ka karanta falaq kunat wanda wannan ba daidai ba ne ba insha Allah ta'ala kenan sai mu saurara nan abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yaje mana inda kun ne tambaya ko kuma wani da aka ji aji kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullah eh aha eh to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake shine ka ga irin abin da liman yake gai muna fahimta eh irin abin da ladan yake gai ladan cewa ashhadu an la ilaha illallah to za ka gai wannan da ya kawo wa ana bin san ina ya samu ta ba eh ga shi na aike yasa wa ana ashhadu an la ilaha illallah to shi ko manzo Allah yake ka gai irin abin da ladan ya gai a to mun san shi ba gaskiya manzo Allah ya ce ku ga irin abin da ladan yake gani irin abin da ladan ke gani shi za ku gani bayan kun iga ne za ku yi mai salati sai ku sai ku yi wannan na'am na alaikum salam ai hadisan ba guda bane hadisi guda biyu ne to yanzu asali akwai malaman da suka ce ai raka'a guda sha biyun nan shine kaga kafin azhar kai hudu in ka hada da azhar takwas sannan bayan azhar kai hudu sun tashi sha biyu wasu suka ce a sha biyun nan sune ake ce ma sunan rawatib wanda aka samu manzo Allah na yi bayan sallah asuba bayan sallah da azhar bayan sallah azhar da sauransu muna fahimta kamun sallah asuba afwan da kuma kayan sallah a zahar ko da bayan sallah a zahar ko sannan kuma da yaushe bayan bayan magariba da bayan isha'i to asali kowanne daga cikin su yana bayanin halala ne na yin sallar nafila shi wanda yake in kayi raka'a hudu baya a zahar in kayi raka'a hudu baya a zahar shi ma yana bayanin falalar da ke da kai wanda kamar yadda ma wasu malamai suna bayanin cewa ne wannan sha biyu din ka haɗa da azuwar sun zama sha biyu nisan in ka gane ba ko kamun magana sai in ɗauko bayani sai a aika ma wancan daban wanga daban sai ya hudu kuma yawa a ka hada biyu a sai na bincika ta ko ka ce mace ka yi shi dago kai a'a ban sani ba ana magana kamar yanzu da uzuri ya kama mutum ai sai za muka bada misali wanda wasu daga yanzu ban mun sa irin malumai ne na wannan zamani sai suka rinka bada misali yanzu sai ga mana mace ta dora abin saman tukunya yanzu sai tana tunanin in ta tafi ba da yanzu zamanin misali a ce gas bane za ki iya kashewa ko kuma ta haro na abu wanda wannan abin in ka shi zai iya salwanta in ka dawo sai ka sake wani yanzu wannan ruwa ne kama ka wanda ko ka bar wannan abin ya salwanta ko kuma ka rasa sallah yanzu sai ka niyya za ka haɗa wannan sallolin guda biyu sai ka jin sai ka jinkirta a zuwar in sai ka haɗa ta da la'asar misali ko kuma ka jinkirta isha'i ka haɗa ta da magariba ko kuma yanzu misali ai yana ɗaya daga cikin abubuwan da mata hake yi ko yanzu misali in za da balaguro tun yanzu sai in ga to ga lokacin azwari yayi kuma inda zan isa ba isa buka hilla asar yanzu ina iya in shawo da asar in ta in gama su wanda in ba na manta ba sai karshe karshen littafin nan ba akwai irin wannan maganganun ba yanzu dai so kace a halitta man masu awari ta tuta lago a'a a'a ba kullum ko ba ana magana in ya kama ne kamar examen zamin yawa yanzu kamar misali kana da yebuwar sai ka ga in ka tsaya sallah za ka rata da yebuwar ɗin nan kuma ba wata za a sake ma ba kuma jeru za a ba a a'a shi ajabawar bai iya zama kullum kamar su yanzu malamai abin da suka ce su wannan ya kama kamar sana'a ce na yau da kullum misali to yanzu kuma inda za ta hitarwa ba lalle su samu wurin da za ta tafiya ta yi sallah ba ka gane sai suka ba su irin wannan solution dama yana ɗaya daga cikin matsaloli irin wanda malamai ba suka bujiro su cikin mutane ba saboda aka bujiro wasu suna samun ragwanci yanzu misali wani bi zan iya wani aiki ya ɗauke ma hankali ke ban samu na yi a zahar ba ko kawai sai in jinkirta ta in haɗa ta da la'asar dogaro da wancan hadisa to yanzu irin wannan bayani in kai wani kawai daga jiran firiman shi sai ce bari ya haɗa ta da la'asar ka gane wani daga ga an yi shinkafa yana jira sai ce a to bari tsaya dai ka gani sai ya gusa bari ya rasa sallai ko ba haka nan ba to shi yasa asali bayani ne irin wanda mai yawanci ma in kaga malamai suna shi an tambaye su ne wani ya aikata kaza ko kuma in sun zo suna rubuce rubuce ban manci mala albani ya tattauna wannan matsala a irin babin da ya zo kan danganta da haɗa sallah lokacin damina sai ya kawo irin wannan hadisa har yana irin wannan misalce misalce Allah sa ka gane kenan ka yanzu kai da ne kai da mata a Allah ya lori sai kace zubo mu ka mutu na hadisi ko to babu ruwa la wa alaikum salam eh bai za mu zawa mu nan gaba za ka ga manzo Allah in inda fadawa yake yi kawai shi kenan ko to ai babu tambaya ko muna adda abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya ya kashe mu muna musulmi ya sa maganar matsarci cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna addu'a ga uwayen mu da malaman mu da suka rasu Allah ya musu rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya biya muna bukatocin mu na alkhairi duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi duk musulmin da ke hama da wani da wani rashin lafiya ko wani abu ne can daban Allah ka san shi kuma ka hiya sanin halin da yake ciki ya Allah ka yaye mishi ya Allah ka shirye da mu shirya na addinin musulunci ya Allah ka azurta mu da imani ya Allah ka azurta mu da yima manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyayya ido na dike ya Allah ka azurta mu da yima manzon ka da'a a kowane lokaci ya Allah ka gwada mu da gaskiya ka ba mu ikon binta ka gwada mu da ƙarya ka ba mu ikon kauce mata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته